الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar juma'a 28 ga watan jumadal ula hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makai zuwa madina 1443 wanda ya dace ma 31 ga watan 12 shekara ta 2021 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna aljami'u sahih na shekul imam abu abdullahi muhammad bin ismail al-bukhari rahimahullah kafin darasi na yau ba laifi idan da tambayoyi suna iya gabata na'am wani misali a ranar juma'a idan mutum ya tafi masallaci me ya kamata ya yawaita na ibada to abinda ya kamata mutum ya yi ya nau'inta tsakanin ibadu ka yi na filfili saboda su na filfili a ranar juma'a ba su da adadi kafin liman ya zo inda za ka iya yin raka'a ɗari misali kafin limami ya zo ka yi biyu ka salamce ka biyu ka yi biyu ka salamce to wannan ka yi daidai domin hadisin da ya zo daga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama game da yin nafila a ranar juma'a kafin liman ya zo bai kayyade adadi ba to idan ka yi nafilfili kai kai to ba laifi kaɗan canza domin kaɗan samu nishaɗi abin da ya shafi salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin yana daga cikin abin da aka sunnanta mana shine yawaita salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a ranar juma'a kamar yadda hadisi ne sahihi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa lalle ita ranar juma'a manzon Allah yace ita ce fiyayyar ranekunku manzon Allah yace fa aksiru fi fa aksiru wannan fa'aksiru fi wannan fa'aksiru alayyar salata fiha wanzan Allah ya ce ku yawaita mun salati a cikinta sai yake cewa domin babu wanda zai mun salati da sallama face ubangiji subhanahu wata'ala sai ya jiyar da ni sai ya isa mani to don haka yana daga cikin abin da aka sunanta mana yawaita masa salati a ranar juma'a kaga lokacin da ka tafi masallaci ku da wuri wannan dama ce wanda kake da ita amma bai keɓanta ba da zuwa masallaci idan aka ce yinin juma'a tun daga hudu ketowar alfijir har zuwa faduwar rana wannan gaba ɗaya cikin yinin juma'a ne kenan karka keɓance salatin a masallaci kawai kafin ka je masallaci idan ka wayi gari ranar juma'a ka yawaita masa salati hakanan bayan an dawo daga juma'a har zuwa faduwar rana ka yawaita masa salati sannan kuma yana daga cikin abin da aka sunanta mana karanta ayoyi goma na farkon suratul kahf ko kuma karshen su kenan in ka karanta gaba daya to wannan ka dace da abin da ake nema kenan saboda shi marwaicin ya dan samu kokonto ayoyi goma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa na farkon suratul kahf ko kuma na karshen su duk wanda yake karanta su a ranar juma'a sukan zame masa garkuwa game da fitina ta almasihin dajjal to haka kuma karatun alkur'ani domin shine fiyayyen ambatan Allah a cikin dukkan zikiri fiyayyen ambatan Allah shine karatun alkur'ani domin karatun alkur'ani ya kunshi hailala hailala ko ita ce fiyayyen zikiri wanda babu wani zikiri sama da ita na'am to shi abin da ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kusan kala biyu ne akwai alwabu akwai alqabbu idan aka ce alwabu shine dora tafin dama akan na hagun kenan mutum ya rungume a kirjin shi haka an gane ko mutum ya dora tafi akan tafi kuma akwai shine dora tafi akan tafi da arrusub in aka ce arrusub shine nan tsintsiyar hannu to wannan nau'i ne biyu amma duka a dunkule kamar ɗaya yake tunda shine ake kira alwado nau'i na biyu shi kuma alqabdu shine jimkewa mutum ya jimke tsintsiyar hannun shi haka ya dora akan kir kenan in ma kai alwado dora tafi akan tafi haka ko kuma alwad'un kuma kaɗan janyo haka kenan ya zamanto ya tsotsinka sun hau kan arrusun kenan nau'i na biyu kuma shine alqabdu haka jimke wannan tsintsiyar hannu haka wannan shine iya abin da ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a'a iya abin da ya tabbata dora hannuwa akan gwiwoyi idan mutum yayi ruku'u rai na'am
wani lokaci zai tsaye a farko wata wani lokaci tsakiyar wata wani lokaci karshe
to wannan kuma yanayin ɗabi'ar ta ne game da al'adarta misali wai mace ce ce jinin al'ada jinin haida wani lokaci ta yi a farkon wata wani lokaci tsakiyar wata wani lokaci ƙarshen wata inda ta zamanto mumayyiza ce ta tana iya bambanta jinin al'ada game da wanda ba na al'ada ba to duk lokacin da jini ya zo mata dole za ta dakatar da ibada har a kai lokacin da ya yanke sannan ta yi wanka wanda jinin al'ada yana da sifofi sifa ta farko baki ne ma'ana ya karkata zuwa baki sifa ta biyu yana da kauri sifa ta uku kuma yana da wari to in ta same shi akan wannan sifa ko da a ba a kwanukan da ta saba yin al'ada ba ne za ta tabbatar da cewa jinin al'ada ne na'am wai misali wai sulusun dare na ƙarshe me ya kamata mutum ya yawaita mutum ya yi ta zikiri ya zauna ko ya yi ta salloli na nafila abin da ya kamata shine sallah ta nafila wanda duk zikirin da za ka yi a cikin wannan sallah ta nafila za ka yi duk wasu addu'o'i da za ka yi za ka yi su ne a cikin wannan nafila saboda ganawa ce kake da ubangijinka domin mai sallah manzon Allah ya ce yana ganawa ne da ubangijinsa to a wannan lokaci ya kamata duk wasu addu'o'i duk wasu bukatu da kake da su kenan ka bujiro da su wanda ita sallah ta kunshi dukkan wani zikiri akwai karatun alkur'ani akwai tasbihi komai akwai a cikin shi don haka ubangiji ta'ala ya yabi bayan samominai kasancewar wallazina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyama ma'ana kwana suke suna sallah don haka a irin wannan ƙarshen dare idan mutum ya falka na filfili ya kamata mutum ya yi in ya gama na filfilinsa ba laifi sai ya zauna kuma ya ci gaba da ambatan Allah subhanahu wa ta'ala amma kuma zikirin da ya fi dacewa a irin wannan lokaci ƙarshen dare shine istighfari an gane ko istighfari shine zikirin da ya dace mumini ya yawaita a ƙarshen dare kamar yadda ubangiji subhanahu wa ta'ala ya siffanta bayansa mominai a can cikin suratu ali imran haka a cikin wato suratu zariyat a cikin suratu ali imran ubangiji ta'ala yana faɗa allazina yaquluna rabbana innana amanna ko kuma kafin haka kul a unabbiukum bi khairin min zalikum lil ladzina taqaw inda rabbihim jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa azwajun mutahharatun wa ridwanun min Allah wallahu basirun bil ibad alladhina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين سيتي والمستغفرين بالأسحار سوني ما سن روقون غافرة ألوكة أسبا لفظن أسحار جمعينينا السحر إن أكتي سحر شيني كرشن دري أنغاني كو كرشن دري haka can ubangiji ta'ala ya faɗa kanu qalilan min al-layli ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun a lokacin asuba karshen dare ubangiji ta'ala ya ce su ne suke roƙon gafara kuma haka hadisin da mazan Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa cewa ubangiji mai girma da ɗaukaka idan kashi ɗaya daga cikin ukun dare ya rage yakan sauko zuwa samar duniya ya ma kansa kirari sai ya ce man zallazi yastaghfiru ni fa aghfirala wane ne zai roƙe ni gafara na gafarta masa wa yake da wata bukata na biya masa maza Allah ya ce ubangiji mai girma da ɗaukaka ba zai gushe ba yana faɗar haka har sai alfijir ya keto kaga daga cikin abin da ubangiji ta'ala yake tallata ma bayansa su roke shi shine kafara to dan haka zikiri wanda yafi dacewa a ƙarshen dare shine yawaita istighfari wanda ita istighfari ta kunshi duk wani abin da bawa yake nema a rayuwarsa ta duniya da makomarsa lahira in ‘ya'ya kake nema in wadata kake nema in ƙoshin lafiya kake nema in aminci kake nema in ma wata ɗaukaka kake nema ko mai kake nema matukar za ka da zanci istighfar to za ka samu kamar yadda can cikin suratu hud ubangiji ta'ala ya faɗa wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi yumatti'ukum mata'an hasanan ila ajalin musamma wa yuti kulli dhi fadlin fadla ku roƙi ubangijinku gafara ku tuba zuwa gare shi ubangijinku zai jiyar da ku daɗi zuwa lokaci wanda yake abin ambato lokacin da aka ƙayyade ma mutum wato na mutuwa kaga anan sababin jin daɗi a rayuwar duniya da makoma lahira shine komawa da ga ubangiji subhanahu wata'ala da tuba da roƙon shi gafara kuma haka can cikin suratul nuh wa qul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilu samaa alaykum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara wannan duka abubuwan da aka zana sababin samun wato shine roƙon gafara ga ubangiji ta ubangiji subhanahu wata'ala dan haka dai a takaice shine zikirin da ya dace mutum ya yawaita a ƙarshen dare darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna da cikin kitabu badi ilkal kuma muna cikin babu zikirin mala'ika wanda mun tsaya ƙarshen wato kusan hadisi na na takwas a cikin baban kamar yadda bayani ya gabata yau insha Allahu ta'ala wato za mu tashi wato farkon hadisi na tara kenan a ƙarƙashin shi baba alal musannifu rahimahullahu ta'ala حدثنا فروة قال حدثنا علي بن مسهر عن هشام بن قروة عن أبيه هو عروة بن الزبير عن عائشة هي زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها أن الحارث بن هشام رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم كيف يأتيك الوحي قال كل ذلك يأتيني يأتيني يأتيني الملك أحيانا في مثل صلصلة الجرس فيقسم عني وقد وعيت ما قال وهو أشده علي ويتمثل لي الملك أحيانا رجلا فيكلمني فأي ما يقول قال حدثنا آدم هو ابن أبي إياس قال حدثنا شيبان قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة وابن عبد الرحمن ابن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أنفق زوجين في سبيل الله دعته خزنة الجنة أي قل هلم أي فل, أي فل هلم فقال أبو بكر ذاك الذي لا توا عليه فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرجو أن تكون منهم قال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثني هشام هو ابن أبي عبد الله الدستوائي قال أخبرنا معمر هو ابن راشد الأزدي عن الزهري هو ابن شهاب عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها يا عائشة هذا جبريل يقرأ عليك السلام فقلت وعليه السلام ورحمة الله وبركاته ترى ما لا أرى تريد النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا أبو نعيم هو الفضل بن دكين قال حدثنا عمر بن ذر قال حا وحدثنا يحيى بن جعفر قال حدثنا قال حدثنا وكي هو ابن الجراح الرؤاسي الكوفي عن عمر بن ذر عن أبيه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجبريل ألا تزورنا أكثر مما تزورنا قال فنزلت وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا الآية قال حدثنا إسماعيل هو ابن أبي أويس قال حدثني سليمان عن يونس هو ابن يزيد الأيلي عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقرأني جبريل على حرف فلم أزل أستزيده حتى انتهى إلى سبعة أحرف قال حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله هو ابن المبارك المروزي قال أخبرنا يونس عن الزهري أنه قال حدثني عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة وعن عبد الله حدثنا ما أمر بهذا الإسناد نهوى وروى أبو هريرة وفاطمة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أن جبريل كان يعارضه القرآن قال حدثنا قتيبة هو ابن سعيد ابن جميل ابن طريف البغلاني قال حدثنا ليث هو ابن سعد الفهمي المصري عن ابن شهاب أن عمر بن عبد العزيز أخر الصلاة أخر العصر شيئا فقال له أروى أما إن جبريل قد نزل فصلى أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عمر إعلم ما تقول يا أروى قال سمعت بشير بن أبي مسعود يقول سمعت أبا مسعود رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نزل جبريل فأمني فصليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه يحسب بأصابعه خمس صلوات قال حدثنا محمد بن بشار هو المعروف ببندار قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة هو ابن الحجاج الواسطي العتكي an habib ibn abi thabit an zaid ibn wahab an abi dharr radiyallahu anhu annahu qala qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala li jibril من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة أو لم يدخل النار قال وإن زنى وإن سرق قال وإن قال حدثنا أبو اليمان هو الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب هو بن أبي حمزة قال حدثنا أبو الزناد هو عبد الله بن ذكوان عن الأعرج هو عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الملائكة يتعاقبون ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الفجر ويجتمعون في صلاة الفجر وفي صلاة العصر ثم يعرج إليه الذين كانوا فيكم فيسأل فيسألهم وهو أعلم فيقول كيف تركتم عبادي فقالوا تركناهم يصلون وأتيناهم يصلون malam Allah ya ji kansa na faɗa wannan riwaya ce ta urwa ibn zubair daga aisha matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya kara mata yadda take faɗa lalle alharis ibn hisham wani lokaci ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kaifa ya atikal wahayu ya ce wa manzon Allah tambaya nake maka yaya wai wahayi yake zo maka wanda wannan yana fa'idantar da mu yadda magabatan kwarai sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suke da kwaɗayi a wajen neman ilimi wanda duk wani abu wanda yake na addini to fama suke su sani kamar yadda nan takanas ne yake son ya san wai yaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wahayi yake zo masa kamar yadda ya alabun umayya Allah ya kara masa yadda wani lokaci ya tambayi Umar ibn al-Khattab Allah ya kara masa yadda ya ce wai in wahayi ya zo ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yaya yanayinsa yake kasancewa shine ana cikin tafiya an yada zango a wani dawa wahayi sai ya fara sauka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda in wahayi ya fara sauka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sahabbai suka rufe shi da wani bargo siyafa masa wani mayafi su rufe masa fuska saboda yanayinsa canzawa yake yana shinkuri irin kamar yadda an makure ɗan taguwa yadda yake jan lumfashi haka yake yana cikin wannan yanayi wahayi na sauka Allah sallallahu wannan Umar Allah ya kara masa yadda sai ya kirayi ya ala ibn umayya yace ga cigiyar ka ta samu zo ka gani ya ala Allah ya kara masa yadda yace na je na daga mayafin naga yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamannin shi yakan canza lokacin da wahayi yake saukar masa to shine anan Aisha Allah ikara mata yadda take faɗa mana cewa Al-Harith ibn Hisham Allah ikara masa yadda wani lokaci ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace kaifa ya atikal wahayu yaya wahayi yake zo maka qala sai manzon Allah yace kullu zalika a wata nuska kullu zaka wato dukkan wato wani yanayi wahayi yakan zo mu wanda kasancewar ko yana cikin barci ko yana farke wanda kasancewar wahayin da yake zo masa a cikin barci wannan mafarki ne mafarkin annabawa ko wahayi ne wanda shi ne aka fara ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kafin jibrilu ya fara sauka sai da aka yi wata shida manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan ya yi mafalki aisha ta ce wannan mafalki sai ya zo yadda ka san kamar hasken asuba abin da ya yi a mafalkin zai bayyana a fili wanda da shi ake aka ake fara ma annabawan Allah shimfiɗa ce kafin mala'ika ya fara sauka mafalki suke yi mafalkinsu ko wahayi ne sai yake faɗa ya ce ya atinil malaku ahyanan fi misli salsalatil jars wani lokaci mala'ika yakan zo mun wato a cikin kwatancin ƙaran ƙaraurawa idan aka ce aljars ita ce ƙaraurawa an gane ko to haka wato mala'ika yakan zo ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya isar masa da wahayin ma'ana ƙarin saukar wahayin yadda ka san kamar ƙarin ƙaraurawa ana kadata haka yake zo ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ce fayafsimu anni wannan wahayi ya yanke gabari na wa kadwa aitu ma qala manzon Allah ya ce kuma alhali tabbas na kiyaye duk abin da mala'ikan ya faɗa na kiyaye duk abin da ya faɗa kenan abin da ya zo min da shi na sabon to haka yakan ji saukar wahayi yadda ka san ana kada karaurawa wani lokaci haka yake zo masa sai ya ce wa huwa ashadduhu alayya wannan manzon Allah ya ce shine mafi tsananin wahayi a kaina a duk nau'in wahayin da yake zo min wannan ya fi tsanani a kaina sai ya ce wa ya tamassalu liyal malaku ahyanan yace wani lokaci mala'ika yakan masaltu da rajulan wani mutum gare ni sai ya ɗau hoton wani mutum fayukallimu ne sai ya munzance wato fayukallimu ne sai ya munzance fa a ima ya kulu maza Allah ya ce sai na kiyaye kuma abin da ya faɗa ma'ana wani lokaci shi mala'ikan yakan ɗauki hoton wani daga cikin jama'a sai ya zo ma manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama a kan wannan sifa kamar yadda galibin wanda wato mala'ika yakan ɗauki sifar shi ya zo ma manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama shi ne wato dihiya ibn khalifa al-kalbi wani lokaci kuma yakan ɗauki surar wani baƙo wanda kwata-kwata ba a san shi ba ma a gari kamar yadda a hadisin da ke cikin sahihu muslim hadisin jibril wanda umar allah ya kara masa yadda yake cewa bainama na hannu julusun inda rasulillahi sallallahu alaihi wasallama za ta yau izbala a alaina rajulun shadidu bayadu siyab shadidu sawadi sha'ar la yura alaihi atharu safar wala ya arifuhu minna ahad حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه الشاهد شاي ولا يعرفه منا أحد باب wani wanda ya san shi daga cikinmu shi wannan mutumin da ya zo wanda a ƙarshe bayan ya juya ya tafi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tambayi Umar yace a ta da rimani sa'il ka san kowane ne ke wannan tambayoyi umar ya ce kultu allahu wa rasuluhu alam allah da manzansa su ne mafi sani ƙwada manzan allah sai ce da shi fa innahu jibril ai wannan bako da kuke gani wanda ya zo yayi wannan tambayoyi jibrilu ne a takum yu'allimukum dinaku ya zo ne takanas kawai don ya sanar da ku addininku ya yi tambayoyi domin ku fa'idanci karantarwar addininku to shi ne a nan ya ce waya ta matsaluliyar malaku a hayanar rajula wani lokaci mala'ika yakan masaltu da wani mutum ya ɗau hoton wani mutum sai ya zo gare fayu kallimu ni sai ya tattauna da ni ya mun zance fa'a'i ma ya ƙulu kuma in kiyaye abin da ya faɗa wanda wannan yana nuna mana mala'iku Ubangiji subhanahu wata'ala ya ba su ƙudura ta cancanza kamanni amma mala'ika baya ɗaukan wata sura sai sura kyakkyawa tare da cewa kamar yadda shi shaidani ko mu ce aljan shi ma Allah ya ba shi ƙudura ta cancanzawa sai dai galibi wata sifa mummuna shaidanu aljannu sukan ɗau wannan sifa don haka a takaice a cikin wannan hadisi mun samu kusan kala biyu daga cikin nau'in ko kuma mu ce yadda wahayi yakan zo ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani lokaci kenan mala'ika yakan zo masa a cikin kamar misali kwatancin karin karaurawa haka wahayin yake sauka manzon Allah sai ya kiyaye abin da ya faɗa wani lokaci mala'ikan ya ɗauki hoton wani daga cikin jama'a sai ya zo masa ya zance da shi manzon Allah ya kiyaye abin da ya faɗa wanda kuma yana daga cikin nau'in wahayi wani lokaci busa ce mala'ikan yake yi a cikin zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda shi ma nau'i ne na wahayi kamar yadda a hadisi sahihi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna ruhal qudusi nafasa fi ru'i anna nafsan lan tamuta hatta tastakmila rizqaha wa tastawiba ajalaha fattaqullaha wa ajmilu fi talab alhadith manzo Allah yace lalle ran tsarki jibrilu alaihi salam nafasa fi ruhi yayi busa a cikin zuciyata cewa anna nafsan lalle duk wata rai lan tamuta ba za ta mutu ba hatta tastakmila rizqaha sai ta cike arzikinta wadda Allah ya yanka mata ba yadda za a yi mutum ya bar duniya ya koma zuwa ga ubangijin shi ya bar daidai da kwaya ɗaya ta arzikin shi a doron ƙasa sai ya cinye gaba ɗaya abu na biyu kuma wata stau'i ba ajalaha sai ta cika iya adadin kwanukan rayuwa daidai da sai wani ɗaya abin da Allah ya yanka ma bawa ba yadda za a yi ya koma zuwa ga ubangijin shi ya bar wani wani bangare wanda yake na kwanukan rayuwarsa sai wani ɗaya ba za ka bari ba to don haka shi ma wannan nau'i ne na wahayi busa a cikin zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan nau'i na hudu kuma shine mafarki an gane ko mafarki mafarkin annabawa wahayi ne a takaice wannan hadisi malam ya zo da shi domin nuna mana cewa daga cikin ayyukan mala'ikun Allah subhanahu wa ta'ala shine saukar da wahayi ga manzanni kamar yadda a nan mala'ika yakan zo ma manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama da wahayi. sana hadisi na gaba hadisin abu huraira Allah ya kara masa yadda yake faɗa na ji manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama na faɗa man an faƙa zaujaini fi sabilillahi duk wanda ya ciyar da dangogi biyu na abin ciyarwa a yaƙi na ɗaukaka addinin Allah zaujaini a nan ba ana nihi miji da mata ba domin aka ce zauj bi ma'ana sin an gane ko abin da yake da dan uwa kenan kamar yadda ya faɗa huwa allazi khalaqa al-azwaja kullaha mimma tunbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun haka a wata aya wa min kulli shay'in khalaqana zawjaini to shine anan yace man anfaqa zawjaini duk wanda ya ciyar da dangogi biyu na abin ciyarwa fi sabilillahi a hanya ta ɗaukaka addinin Allah yaƙi na ɗaukaka addinin Allah ma'ana ka ciyar da abu kala biyu mazan Allah ya ce da atu khazanatul janna wato masu gadin aljanna masu tsaron aljanna lafazin khazana jam'i ne na khazin khazin shine ma'ana wanda yake mai gadi mai kula da abu mai kula da kenan suto wurin da aka ajiye dukiya shine yace da atu khazanatul janna masu tsaron aljanna za su kiraye shi su ce ai fulu ma'ana ya kai wani halumma zo wannan kenan fulan ne murakham an gane ko ma'ana ya kai wani za su kiraye shi halumma ma'ana zo da maza faƙala abubakar abubakar allah ya ƙara masa yadda sai ya ce za ka lazi latawa alaihi lalle wannan bawa da aka kiraye shi aka ce masa mu zo da maza to babu hallaka a kansa ya tsira a wannan yini duk wanda mala'iku masu tsaron aljanna suka ce ya kai wani zo da maza shi ne ce za ka lazila tawa alai wannan bawa babu hallaka a kansa ma'ana ya ci nasara Allah ya sanya mu a cikinsu faƙalar nabiyu sallallahu alaihi wasallam maza Allah sai ya faɗa ga abubakar ya ce arju an ta kuna minhum ina fatan ka kasance daga cikinsu wanda za a ce maza ku zo to wannan fa ana maganar wanda ya ciyar da nau'i biyu na ciyarwa a yaƙi na ɗaukaka addinin Allah to ina ga wanda ya nau'inta yana daga cikin nau'in ciyarwa ka ba da abin hawa ka ba da guziri ka ba da makami an gane ko ka ba da abin hawa in ka ba da abin hawa wannan ciyarwa ne kai a hanya ta ɗaukaka addinin Allah in ka ba da guziri ga mayaƙi abin wannan ciyarwa ne in makami ka bashi ciyarwa ne duka yana daga cikin babi wanda yake na infaq wanda wannan hadisi malam ya zo da shi domin tabbatar mana cewa daga cikin mala'ikun Allah akwai wanda aikinsu shine gadin gidan aljanna kamar yadda nassi na alkur'ani ya faɗa faƙala lahu khazanatuha salamun alaikum irtum fadkhuluha khalidi masu gadin aljanna za su faɗa ga muminai cewa wato salamun alaikum amincin Allah ya tabbata a kanku irtum kun ji daɗi fadkhuluha khalidina don haka ku shiga aljanna halin kuna masu dawwama a cikinta har abadan abada maganar fita ma bata mata su ba sannan malam ya zo da hadisi na gaba hadisin aisha allah ikara mata yadda take faɗa lalle manzon allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa ya ce ya aisha ya ke aisha haza jibrilu ya ƙara'u alaiki salama wannan wato jibrilu ne alaiki salam wato yake yi miki sallama yake gaishe da ki fakultu aisha ta ce sai na faɗa sai na ce wa alaihi salamu wa rahmatullahi wa barakatuhu amincin Allah da jin kansa da albarkarsa ta tabbata a kai wanda wannan yana nuna mana ladabi na sallama in an maka sallama to ka maida ma shi wanda ya maka sallama sallamar da ta fita shi kaga iya abin da ya faɗa manzo Allah ya yi jibril wannan jibrilu ne alaihi salam ma'ana bayan ya zo ya tafi aisha take tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace jibrilu ne kuma yana gaishe da ki ya qara'u alayki salama yana miki sallama an gane ko ma'ana yana ce da ke assalamu alayki ita kuma aisha sai ta ce wa alaihi salamu wa rahmatullahi wa barakatuh dama haka Allah ya karantar da mu wa idza huyitum bi tahiyyatin fa hayyu bi ahsana minha aw rudduha in an gaishe ku da wata gaisuwa ku gaida wanda ya gaishe ku da gaisuwar da ta fi tashi kyawu ko kuma ku maida masa kwatancin gaisuwar da ya muku in ya ce maka assalamu alaikum abin da ya fi dacewa ka ce wa alaikum assalamu rahmatullahi wa barakatuhu ko kuma ka maida masa in ya ce maka assalamu alaikum ka ce wa alaikum assalam to amma abin da ya fi dacewa ka maida masa gaisuwar da ta fi tashi don haka anan aisha ta ce wa alaihi salamu wa rahmatullahi wa barakatuhu sai ta faɗa ga manzon Allah take ce masa tarama la ara tace ya manzon Allah kana ganin abin da ni ba na gani domin shi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana tattaunawa da shi mala'ikan ita ko Aisha ba ta gani manzon Allah yake ba ta labarin Jibril ne alaihi salam kuma ya ce yana gaishe da ke yana miki sallama shine sai take faɗa tace tarama la ara ta ce ya manzan Allah kana ganin abin da dai ni ba na gani turidun nabiya sallallahu alaihi wasallam tana nihin shi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sannan malam sai ya zo da hadisi na gaba hadisin abdullahi dan abbas Allah ya kara musu yadda na faɗa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ga jibril ya ce ala ta zuruna aksara mimma ta zuruna ce yanzu jibril ba za ka ringa ziyartar mu fiye da yadda kake ziyarar mu a da ma'ana ya cika wato wai kawo ziyara shine mazan Allah sallallahu alaihi wasallama yake nema wanda wannan yana nuna mana halaccin baƙo wanda yake kai kawo gare ka wanda kana jin daɗin zuwan shi ka nemi cewa ya yawaita ziyarar ka sama da yadda yake yi a nan kamar yadda a nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ne yake faɗa ga jibrilu ya ce ala ta zuruna yanzu ba za ka ringa ziyartar mu aksar mimma ta zuruna fiye da yadda kake ziyarar mu a da ma'ana ka lullunka ala wato sai ya faɗa fa nazalat wato sai wannan aya ta sauka wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik mu mala'iku ba ma sauka sai da izinin ubangijinka an gane ko saboda wannan daman sifa ce ta mala'ika ta mala'iku ba sa gaban kansu su aikata wani abu sai da umarnin Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda ubangiji ta'ala ya faɗa bal ibadun mukramu la yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malu mala'iku bayi ne waɗanda suke masu daraja masu karamci a gun ubangijinsu sai ce la yasbiqunahu bil qawli ba sa rigayar ubangijinsu da wata faɗa su faɗi wani abu kafin a ce su faɗa duk abin da mala'ika ya faɗa to ubangiji ta'ala ne ya ba shi umarnin cewa ya faɗa sai ce wa hun bi amurki ya malu su mala'iku da umarnin ubangijinsu suke aiki shi ne a nan ya ce wa ma na tanazzalu mu mala'ikun allah ba ma sauka illa bi amri rabbik sai da umarnin ubangijinka sai idan shi ne ya ba mu izinin sauka muke saukowa lahu ma baina aidina wa ma kalfana na gare shi sanin duk abin da ke gaba gare mu da abin da ke bayan mu an gane ko abin da yake gaba gare mu da abin da ke bayan mu gaba ɗayansa sani ne wanda yake banta da Allah subhanahu wa ta'ala wannan yana nuna mana cewa su mala'ikun Allah subhanahu wa ta'ala bayi ne waɗanda suke masu tsantsar da'a ga Ubangijinsu kamar yadda Allah ya siffanta su da wannan sifa a cikin suratul tahrim la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maru bal ibadu mukramun la yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malu dan haka anan yace wala wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik tunda shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya nemi cewa Jibrilu ya yawaita kawo masa ziyara man fiye da yadda yake zawa a da to shi ko ya faɗa masa yace a wannan aya ta sauka wa ma la tanazzalu illa bi amri rabbik mu ba ma sauka sai da izinin ubangijin ka sai da umarnin sa lahu ma baina aidina wa ma khalfana na ga ubangijin mu sanin duk abin da yake gaba gare mu da abin da ke bayan mu komai ubangiji subhanahu wataala ya kewaye da saninsa sannan hadisi na gaba hadisin abdullahi dan abbas allah ya kara musu yadda yake faɗa lalle manzon allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa aqra'ani jibrilu ala harfin wato wannan alqur'ani da kuke gani jibrilu alaihi salam shi ya karantar da ni akan wani harafi falam azal astaziduhu ban gushe ba ina neman ya daɗa mun hattanta ha ila saba'ati ahruf har sai da ya tukake zuwa harafi bakwai an gane ko harafi bakwai kamar yadda wannan lokacin da aka dan samu sabani wani ya karanta alkur'ani da wata kira'a Umar Allah ya kara masa yadda ya ci kwaikwaye shi ya zo da shi gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce ya rasulullahi naji wannan yana karanta alkur'ani da wata kira'a wadda ba kai ka karantar da ni ba ba ita ba ka karantar da ni ba zan Allah ya ce masa karanta ya karanta ya ce kai ma Umar karanta Umar shi ma ya karanta manzo Allah ya ce gaba ɗaya ya ce akan haka aka sauka mu ya ce Jibrilu ya karantar da ni alkur'ani akan harafi ban gushe ba ina neman ya dada mun sai da ya tukake zuwa harafi bakwai shine wanda wasu malamai suke cewa wannan harafi bakwai shine kira'a bakwai duk da cewa abin da ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na kira'a ta alqur'ani kusan goma har ma wasu suna dadawa kusan sha hudu an gane ku shine kenan wannan at-tayyibatul nashr wanda ita ta kunshi kira'a goma ita kuma shadibiya kira'a bakwai ce lalle dukkansu waɗannan abubuwa ne waɗanda suka tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a takaice dai wannan hadisi yana nuna mana daga cikin aikin mala'iku shine karantar da annabawa da manzannin Allah wato abinda Allah ya saukar musu na littattafai wanda kuma wannan hadisi yana tabbatar mana in dai ilimi ne to dole sai da malami an gane ko sabanin waɗanda suke da'awar cewa wai iliminku ilimi ne wanda kun karɓa daga wani matacce shi ma daga wani matacce shi ma daga wani matacce suka ce mu iliminmu kai tsaye muke karɓar shi daga gun ubangijinmu shine suke kira wai al'ilmul ladunni wanda sufaye suke da'awa cewa wai ilimi ne kai tsaye wai daga Allah suke karɓa babu wani tsani cewa daga wani zuwa wani to don haka wannan yana nuna tsantsar jahilci ne da wauta duk wanda ya rushe wannan wasiɗa to ya kafirta saboda wasiɗa wadda take tsakaninmu tsani tsakaninmu da ubangijinmu su ne manzanni duk wanda ya yi inkarin wannan tsani kuma ya kafirta wasiɗa kala biyu ce akwai wasiɗar da in ka tabbatar da ita ka zama kafiri akwai wasiɗar da in ka tabbata in ka yi musanta kuma ka kafirta wasiɗar da in mutum ya tabbatar da ita cewa ai ba yadda za a yi kai tsaye ka roƙi ubangijinka ka kusance shi sai ka biyo ta kan wane ka faɗa masa shi ya faɗa ma Allah kamar yadda suke sanya tsani tsakaninsu da ubangiji wai cewa wai a matsayinka na bawa ai baka isa ba ka kirayi ubangijinka sai ka biyo ta kan waliwa ne shi ne zai faɗa ma Allah bukatunka sai suke wani kiyasi na banza cewa wai yau a matsayinka baka isa baka je ka ga ranka ya dade mai martaba ko gwamnan jiha sai ka biyo ta kan sekretar kin shi shine zai baka izinin ganawa da shi wanda kiyasi ne na banza yaya za ku kiyasta ubangiji masanin kowa da komai mai iko akan komai da wanda yake kaskantacce wanda yake mabukaci wanda ka ɗauki shi gwamnan jiha ba abin da yake cikin ƙasar shi ba wannan jihar shi abin da yake cikin gidan shi ma bai sani ba sai an ba shi labari abin da yake gudana a cikin gidan shi sai an faɗa masa kaza ake kaza ake ubangiji ta'ala akwai abin da yake boyuwa gare shi inna allaha la yakfa alaihi shay'un fil ardi wala fis sama kuma shin gwamnan jiha ko an faɗa masa wane yana da bukata kaza wane yana da bukata kaza shin yana da ikon ya biya masa bukata bai isa ba tashi ma bai biya ba balantana ya biya ta wani to ubangiji ta'ala babu tsani tsakanin shi da bawa shi ya faɗa wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'awatad da'i idza da'an falyastajibu li wa liyu'minu bi la'allahum yarshudun idan bayina sun tambaye ka game da ni a kusa nake ko a nesa ubangiji ta'ala yace ka ce da su fa inni qaribun ni ina kusa da su ujibu da'awatad da'i ina karba addu'ar mai addu'a idza da'ani in ya roke ni duk cikin yanayin da kake idan ka kirayi ubangijinka ya ubangijina kaga halin da nake ciki kaza nake bukata ya ubangijina yana ganin ka kuma yana jin ka kuma yana sane da bukatar ka kuma yana da iko akan biya maka ita ba sai ka biyo ta kan wani ba kuma shi ya faɗa wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum ubangijinku yace ku roke ni na karba muku to dan haka kafircin kafiran jiya irin su Abu Jahal irin su Abu Lahab irin su umayyat ibn khalaf da sauransu irin su alwalid ibn magira shine sanya tsani tsakanin su da ubangiji waɗannan gumaka irin su allat irin su al'uzza da sauransu sun sanya su ne a matsayin tsani tsakanin su da ubangiji wasu ne za su cece su a ranar kiyama wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى shine a waccan aya wanda ke cikin suratu Yunus ubangiji ta'ala yace suna bauta ma wani ba Allah ba abinda bai isa ba ya cutar da su in har ba su bauta masa ba wala yanfa'uhum kuma bai isa ba ya amfane su in an tambaye su me yasa kuke bauta ma abinda baya amfanar da ku kuma baya iya cutar da ku ko kuma baya iya yaye muku wani tsanani me yasa kuke bauta masa sai su ce haula ishufa'una indallah waɗannan da kuke gani su ne masu ceton mu abun Allah sun tabbata waɗannan gumaka nasu ba sa halittar halitta ba sa kashewa ba sa rayawa ba sa azurtawa ba sa talautawa ba sa saukar da ruwa daga cikin girgije ba sa fitar da tsirrai daga cikin ƙasa kuma kwata-kwata ba su san ba ma a lokacin da za a rayar da matacci dukkan waɗannan abubuwa sun tabbata gumakansu ba sa yi to amma me yasa kuke bauta musu sai suke cewa a amu muna bauta musu saboda su suka fi kusa da Allah su ne za su cece mu a gun Allah mun rike su ne a matsayin masoya wai su ne za su kusantar da mu da ubangijinmu ma na abuduhum illa li yuqarribuna ila Allah zulfa to shine shirkar mushrikai na yau wanda sun kawo wasu bayi sun sanya su sune wai tsani tsakanin su da ubangiji har ma faɗa suke cewa mallam ya kullahu shaikhun fa shaykhuhu shaytanu wai duk wanda baya da wani shehi da ya sanya shi tsakanin shi da Allah to wai shaytani shine shehin shi to haka suke da'awar cewa wani ilimi wai ilimin ladunni wai kai tsaye daga Allah suke karba wai kuka iliminku daga wani matacce shi ma daga wani matacce daga wani matacce haddasana fulan qala haddasana fulan qala haddasana fulan wai haddasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine suke nihin cewa wai ilimi ne daga wani matacce shi ma daga wani matacce shi ma daga wani matacce su ilimin su kai tsaye daga Allah suke karba to hatta da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana da malami malamin sa shine Jibrilu alaihi salam don haka wasiɗa wadda duk wanda ya yi musanta ya kafirta ba yadda za a yi ka sani ubangijinka ka bauta masa yadda ya shar'anta wannan ibada sai ka biyo ta kan manzanni manzan Allah sallallahu alaihi wasallama shi ne tsani tsakaninmu da ubangijinmu shi takanas Allah ya zaɓa ya turo shi ya saukar masa wannan alkur'ani ya saukar masa wannan sunna domin ya karantar da mu yadda za mu bauta ma ubangijinmu shine zai nuna mana hanyar da za ta sadar da mu ga ubangijinmu ba yadda za a yi kai tsaye ba ta hanyar manzanni ba ka gane ka san wane ne ubangijinka ka san menene abin da ya shar'anta maka duk wanda ya musan wannan wasida cewa shi kai tsaye daga Allah zai karba to wannan ya kafirta to dan haka karatu dole sai da malami eh da malami haka wani ya zo garin nan wani lokaci a gidan rediyo wai ake masa taimake cewa wai duk wannan karatu da yake ya ce kawai a hannun shi in banda wannan dan carbi babu komai cayi shi kuma ba wanda ya yi karatu a wajen shi cayi uwayen shi suka ma wai malamai hidima kawai ya samu wannan ilimi a niyami yake ne yana rayuwa yau ai kaga katin jahili ne Manzala sallallahu alaihi wasallam yana da malami malamin sa shine Jibril kamar yadda ya faɗa anan aqra'ani Jibril ala harfi kuma haka can Allah ya faɗa allamahu shadidul kuwa kuma haka Allah ya faɗa yake cewa la tuharriki bihi lisanaka li ta'jalabi inna alaina jam'ahu wa qur'anahu fa idza qara'nahu fattabi qur'anahu thumma inna alaina bayanahu hatta da mushrikai a jahiliya ma sun san karatu ba a yi sai da malami faɗa suke wai ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama inna ma yu'allimuhu bashar wannan alqur'ani wani mutum ne ya koyar da shi ubangiji ta'ala ya ce lisanun lazi yulhiduna ilaihi a ajamiyun wa haza lisanun arabiyyun mubin to don haka shi dole sai da malami malami shine jagora ta hanyar nan ake samun ilimi don haka maganar ko wani fahimtar larabci mutum ya mai da littafi shine malaminsa wannan shi ma kuskure ne littafi bai taba zama malamin mutum ba duk wanda ya mai da littafi shine malaminsa to barnar shi za ta fi gyaran shi yawa kamar yadda abu hayyan yake fada yake cewa ya zunnul gumru annal kutuba tahdi akha fahamin li idrakil ulumi wa ma yadri al jahul bi anna fiha gawami bahayrat aqal al fahimi faman rama al uluma bi ghairi shaykhin yadillu an as sirat al mustaqim wa taltabisu al umuru alayhi hatta yasira adalla min tumal hakim shine dai a takaice anan yace aqra'ani jibrilu ala harfin falam azal astaziduhu hatta taha ila sab'ati ahruf sannan malam sai zo mana da hadisi na gaba hadisin Abdullahi dan Abbas Allah ya kara musu yadda yana faɗa kana Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ajwadan nas wato manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance shine mafi kyautar mutane ma'ana yafi mutane baiwa idan aka ce aljud ita ce baiwa kyauta kenan ba ma sai mutum ya roƙa ba ka ɗauka ka bashi duk mutumin da ya kasance ɗabi'ar shi da wanda ka ga yana da bukata da wanda bai da bukata duk wanda ka gani ka ɗauka ka bashi wannan shine ake kira aljawad mai yawan kyauta mai baiwa kenan shine yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ajwadan nas wato manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya kasance shine mafi baiwar mutane ma'ana kyauta wanda yana daga cikin abin da ke nuna mana matukar kyauta ta manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ba a taba roƙon manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama wani abu matukar yana da abin da zai bada manzan Allah ya mai da wanda ya roƙa in kaga manzan Allah bai bada ba to babu kuma kyautar da yake ma mutum kyauta ce wadda take wato wadda kamar a hausa ake cewa ta wuce hankali wanda in aka maka sai ta ɗimotar da kai kamar yadda wani sahabi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wani manzan Allah ya masa kyauta ya ƙara masa wanda da maƙiyi ne na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wallahi ya ce a yau ba ni da wani masoyi a doron ƙasa sama da kai kai tsaye ya koma cikin jama'arsa yana faɗa ya ƙaumu aslimu ya ku jama'a ta ku musulunta fa inna muhammadan fa inna muhammadan yu'ti ata man la yakhsha al-faqr yace domin muhammad yana kyauta kyautar mutumin da baya jin tsoron talauci da aka gama yakin hunaini za a raba ganima bazan Allah sallallahu alaihi wasallama a ran nan wasu daga cikin shugabannin kabilu na larabawa raƙumi ɗari manzan Allah yake sawa a kilga sai a ba mutum ɗaya raƙumi ɗari duk raƙumi ɗaya kamar matsayin telam yake a yau wani sahabi manzan Allah ya sa aka kilga raƙumi ɗari aka bashi kuma ya ce hallo a ƙara lissafa ɗari a bashi aka ƙara masa ya kamo hannun ɗan shi ya ce ya rasulallahi irin kyautar da aka mun a maɗana don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi jama'a ya fi kowa baiwa duk wani da ka sani mai kyauta to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ke sama da shi wanda kyauta tana daga cikin abin da larabawa a jahiliya ma suke alfahari da ita daman su ɗaya daga cikin abubuwa guda uku ne abin alfahari in ma ka zamanto mutum mai yawan kyauta ko ka zamanto shahararren mawaki iya waka abu na uku ka zamanto sadauki jarumi to kokari suke sai mutum ya hada waɗannan sifofi guda uku saboda tsabar kyauta ta larabawa mutum in ya in za su yi zangunan su ba sa yin zanguna a cikin korami akan tudu suke yi akan tudu suke yin gida ba sa yi a cikin korami in kaga wanda ya gida a cikin korami sai marubuci inda za a ringa hasko inda za a ringa hango wuta hasken wuta yana tashi baki su zo a taimaka musu da waɗanda suke mabukata tukunya ba ta sauka waɗanda suke da wadata a cikinsu dare da rana tukunya ana sauye wannan abinci hannu wani ake zubawa wanda in ka koma cikin wake-wakensu za ka ga suna irin wannan alfahari kamar yadda a samo al'ibuna adiya a cikin waka sai yake cewa wa ma ukumidat narun lana duna ɗarike wala zamma na fi nazilina naziru wa ma ukhumidat narun lana duna dare yace mu fa yace wuta yace a gidanmu yace ba a taba buce ta ba yace kuma duk wasu baki babu wani bako da ya taba zargin mu ya taba aibanta mu cewa ya sauka ba mu karrama shi ba shi yasa mutum mai yawan kyauta suke suke suke mishi kinaya cewa mai yawan toka toka ta murhu in aka ce wani mai yawan toka ta murhu mutum wanda yake mai yawan sauke baki don haka wannan ita ce sifa ta mumini mumini ba a san shi ba da rike hannu an gane ko sai dai kakka kakkaɓe hannunka kuma gaba ɗaya kamar yadda Allah ya karantar da mu wala ta ji yadaka magalulatan ila unuke sai ce wala ta su doha kullal bas fatakau da maluman mahasura karka mai da hannuwanka abun kukuncewa zuwa wuyanka ma'ana karka zamanto kana da taurin hannu ba ka saki kuma karka shimfiɗa hannunka matukar shimfiɗawa duk abin da ya shigo ka rabar da shi in kai haka sai ka zamanto abin zargi wanda yake kuma abin yankewa to shine sai ya ce wa kana ajwa da ma yakunu fi ramadana hina yalqahu jibril manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana ya kasance a lokacin da ya fi cika kyauta lokacin da jibrilu alaihi salam yake haduwa da shi a cikin watan ramadan ma'ana duk kyautar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake da ita in aka ce watan ramadan ya kama to kuma kyautar shi tana lillinka an gane ko kyautar shi ta lillinku lokacin da jibrilu yake haduwa da shi yake kawo masa ziyara domin a cikin ramadan duk dare na Allah jibrilu alaihi salam yakan zo ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine yace wa kana jibrilu yalqahu fi kulli layla min ramadan jibrilu alaihi salam yakan hadu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a kowane dare a cikin wata na ramadan sai ya zo fa yudarisuhu alquran sai ya yi mudarasa ta alkur'ani da shi in aka ce mudarasa kai ka karanta ni in saurara in ka gama kuma ni ma na karanta kai ka saurara wanda shine ake kira masaffa kuma shine ake kira tukuri kamar yadda kowace tsangaya zaka samu a wancan lokaci da ya gabata aran man tsangayar da almajiransa da waɗanda suke sun bushe da waɗanda suke masu ɗanyar tilawa za a zo a zauna a ɗau wani adadi na izifi galibi sukan yi izifi shida wanda shida shida a kwana goma an sauke wasu sukan yi izifi goma goma a cikin kwana shida sun sauka an gane ko ta hanyar nan wanda yake da ɗanyar tilawa tilawar shi za ta yi kwari domin duk kuskuren da kai in dai kana da fahimta aka tunatar da kai to ba za ka koma yin wannan kuskure ba to wannan sun ɗauke shi a matsayin ibada ba kamar yadda yau aka ɗauke ta wata hanya ta neman abinci na a kwana ana sauka sai an sauke ƙura'ani gaba ɗaya ko kuma har ma akwai waɗanda suke masu sauka da rabi wanda in an yi sai an juyo to in har ibada ce ai ibada ba a daukan ma kai abin da ya wuce maganar a kwana ana yi wannan kasancewar mutum ya dora ma kansa abin da ya wuce ka'ida ta shari'a kuma shi kanshi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa abin da ya ba Abdullahi ibn Amr ibn al-As damar sauke alqur'ani shine manzo Allah ya bashi sati guda a sati shine ake cewa subu har ma yana cewa wanda ya sauke alkur'ani a ƙasa da kwana uku to bai fahimci inda ya sa gaba shi makasudin karanta alkur'ani a karanta a lura da abin da yake cikin shi kuma a yi aiki da abin da ya kunsa maimakon lada sai dai a samu zunubi tunda an shiga haƙƙun jama'a lasifika a kan gida da akwai yara kankana akwai marasa lafiya mutane suna barcinsu an falkar da su manzala sallallahu alaihi wasallama in ya shigo cikin gida da dare yakan ya sallama manzon Allah yakan kashe muryar shi baya tillawa dan kada ya farkar da wanda yake barci kuma dan kada wanda yake falke shi an shigo gida ba tare da sallama ba sallama yake yi kasa kasa shi musulunci addini ne wanda ya ba duk wani mai haƙƙi haƙƙinsa an gane ko ka zo ka girka lasifika ka kwana kana karatun alkur'ani ka hana mutane barci wasu ba su da lafiya wasu yara ne kankana da sauransu kaga akwai shiga haƙƙi to don haka dai shine anan yace jibrilu yakan yi mudarasa alqur'ani da shi wannan shine asali game da tukuri ko kuma a ce masaffa sai yace fa inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hina yalqahu jibril shi maza Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da jibrilu alaihi salam yake haduwa da shi ajwadu bil khairi min rihil mursala ma'ana ya fi iska sakakka wato baiwa idan aka ce arrihul mursala iskar da take bugawa a kowane lokaci sansanyar iska wadda ba ta da wani lokaci keɓantacce to manzan Allah ya fi ta baiwa wanda wannan yana nuna mana daga cikin aikin mala'ika jibrilu shine ya zo ya yi mudarasa ta alkur'ani da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda a shekarar da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama zai bar duniya su biyu wato yana bujiro ga alkur'ani ga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama kusan sauka biyu suka yi a cikin wannan wata na ramadan daga farkonsa zuwa karshen shi malam na faɗa cewa daga abdullahi ibn mubarak shi kuma daga ma'amar akwai hadisi da wannan kwatancin wannan kenan da wannan dangane sannan abu huraira da fadima allah ya kara musu yadda sun rawaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam anna jibril kana yu'ariduhu alqur'ana jibril alaihi salam ya kasance yakan bujiro ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama alqur'ani ma'ana yana karantawa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana sauraro shi ma manzon Allah ya karanta kuma shi ma jibril ya saurara sannan malam yazo da hadisi na gaba hadisin urwa ibn zubair ko kuma hadisin umar ibn abdul aziz wato shi umar ibn abdulaziz wata rana ya jinkirta sallah ta la'asar an gane ku ya dan jinkirta ta lokaci har ya dan tafi urwa ibn zubair sai ya ce da shi amma inna jibrila shin wai baka san da cewa jibrilu alaihi salam kad nazala shine ya sauka fa salla amama rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yayi salla gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana a matsayin shi na liman jibrilu ya ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama limanci Umar ibn Abdulaziz sai ya ce ilan ma ta kulu ya urwa ya ce ya kai urwa ka san fa abin da kake faɗa ka yi taka tsantsan ƙala sai ya ce shi urwa sai ya ce tunda shi urwa ba sahabi ba ne tabi'i kuma ya ce masa wai shin baka san ba cewa manzan Allah sallallahu Jibrilu alaihi salam shi ya sauka ya ma manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama limanci suka sallaci sallah sai urwa ya ce masa sami'tu bashir ibn abi mas'ud bashir ibn abi mas'ud shi naji yake fada yace da ni yace naji aba mas'ud al-ansari Allah ya kara masa yadda yana fada ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana fada kaga sai da yazo masa da isnadi ni ga wanda ya fada min shi ma kuma ga wanda ya fada masa abu mas'ud al-ansari shi yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗa yana cewa nazara jibrilu jibrilu alaihi salam ya sauka fa ammani ya limance ni fa sallaitu ma'ahu nayi sallah tare da shi wata sallah ce farkon sallar da suka yi tace sallah ta azhar thumma sallaitu ma'ahu da lokacin la'asar yayi allu jibrilu alaihi salam ya sauka ya mun limanci muka sallaci sallah ta la'asar thumma sallaitu ma'ahu da lokacin magariba yayi hallo ya sauka ya limance ni muka sallaci sallah ta magariba thumma sallaitu ma'ahu da lokacin isha'i allo ya sauka ya limance ni muka sallaci sallar isha thumma sallaitu ma'ahu da lokacin asuba ya hallo ya koma sauka muka sallaci sallar asuba ya hasubu bi asabihi khamsa salawat yana lissafawa da yatsutsin shi sallah biyar jibrilu alaihi salamu kowace a lokacin ta ya sauka ya limanci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a ƙarshe Jibrilu alaihi salam ya ce masa wannan su ne lokacin sallah wanda aka umarce ka da su to kaga anan shi Umar ibn Abdul Aziz ya dan jinkirta sallah ta la'asar ne gaban lokacin ta ya dan ja shi kuma Urwa ibn Zubair sai yake masa raroka yace shin baka san ba Jibrilu alaihi salam shi ya sauka ya yi sallah a gaban manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ma'ana ya limance shi shi ko umar ibn abdulaziz sai ya ce to ka san fa abin da kake faɗa ka ce manzan Allah ya faɗa menene sanadin shi ko sai ya faɗa ya ce bashir ibn abi mas'ud shi ya faɗa min shi ko ya ji wato abu mas'ud al-ansari shi kuma abu mas'ud manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa masa sannan hadisi na gaba hadisin abu zar Allah ya kara masa yadda yake faɗa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ƙala li jibrilu jibrilu alaihi salam ya ce da ni man mata min ummatika duk wanda ya mutu daga cikin al'ummarka la yushriku billahi shay'a baya hada bautar Allah da komai ma'ana ya mutu baya shirka dakhala aljanna makomarsa ita ce aljanna imma aljanna kai tsaye idan mutum Allah ya masa rasuwa kwata-kwata baya shirka kuma babu wasu laifuka waɗanda za su jinkirtar da shi gabarin shiga aljanna a karan farko to makomar shi aljanna ce in ma da wasu laifuka to waɗannan laifuka ba za su dawwamar da shi a wuta ko da an shigar da shi wuta ƙarshe za a fitar da shi a kai shi aljanna in dai mutum ya mutu baya shirka a matsayin shi na mumini makomar shi aljanna ce komin kankantar imaninsa komin girman laifinsa shirka ita ce laifi ɗaya-ɗaya wanda ke haramta ma bawa gidan aljanna kamar yadda ubangiji ta'ala ya faɗa innahu man yushriku billahi faqad harrama Allahu alaihi aljanna wa ma'awahu an-nar wa ma lizalimin min ansar haka a hadisi sahihi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake faɗa ubangiji ta'ala yake faɗa da kansa yace ya bana adam innaka law ataitani bi qurabil ardi khataya ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لا اتيتك بي قرابها مغفرة kai dan adam inda za a wayi gari kiyama ka zo mun da cikin ƙasa gaba ɗayanta da zunubai cewa naka ne na kai kaɗai sannan ka haɗu da ni ba ka shirka da ni ubangiji ta'ala ya ce ina rantsuwa da girmana da buwayata zan zo maka da cikin ƙasa ga gafara don haka wannan yana nuna mana cewa wato fadala ta tauhidi duk wanda ya mutu baya shirka to ubangiji ta'ala zai shigar da shi aljanna in ma shigar da shi aljanna a karan farko in ma yana da wani laifi ba a rangwamta masa ba to ko da an azabtar da shi a ƙarshe za a fitar da shi a kai shi aljanna ba yadda za a yi ya dawwama a cikin wuta shi ne ya ce aulam ya dukulin nara ko kuma cewa ba zai shiga wuta ba ba zai shiga ba a karan kwata-kwata ko kuma in ya ma shiga ba zai dawwama ba ƙala sai shi abu zar ya faɗa ga manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa in zana wa in sarraka shi bawan da ya mutu baya shirka ko da ya yi zina ko da ya yi sata manzon allah ya ce wa in ka ce kai ko da ya yi zina ko da ya yi sata abu zar kamar yadda yake cikin wata riwaya ya sake maimaita ya ce ya rasulallahi wa in zana wa in saraka ko da ya yi zina ko da ya yi sata inda ya mutu baya shirka sai ya shiga aljanna maza Allah ya ce ko da ya yi zina ko da ya yi sata abu zar bai dangana ba hallo ya sake faɗa wa in zana wa in saraka ya manzan Allah yanzu ko da ya yi zina ko da ya yi sata maza Allah ya ce wa in zana wa in saraka ala ragmi an fi abizar ya ce kai ko da abu zar bai ya ki sai ya shiga aljanna inda ya mutu baya shirka baya wannan to don haka shirka ita ce laifi babba ba yadda za a yi mutum ya kauce ma shirka sai ya iya da kufa akan neman sanin tauhidi don haka yana da matukar mahimmanci jama'a ko mu ce masu kira zuwa ga addinin Allah su ba da himma a wajen karantar da jama'a shine aqida abin da ya shafi tauhidi sanan hadisi na karshe a baban hadisin abu huraira Allah ya kara masa yadda daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam manzan Allah yake faɗa almala'ikatu ya ta'aqabu mala'ikun Allah suna baki baki da junansu mala'ikatun billaili wa mala'ikatun bin nahar wasu mala'ikun wato sukan kula da aikin da Allah ya dora musu a cikin dare wasu kuma a cikin yini baki bakin da suke wasu aikin da za su yi na dare ne wasu kuma su yi aiki na yini wa yajtami'una fi salati al-fajr wa fi salati al-asr sukan hadu a lokacin sallar la'asar sallar asuba da lokacin sallar la'asar a lokacin nan suke canzar juna ma'ana mala'ikun da suka sauka a lokacin sallah ta la'asar to in lokacin asuba yayi wasu mala'iku sai su sauka sai su canje su su sai su koma zuwa ga ubangijinsu su waɗanda suka sauka a lokacin asuba su kuma za su yi ne sai lokacin la'asar in yayi kuma sannan su ma su koma wasu su dawo kuma sai su canje su a lokacin la'asar kenan waɗanda suka hau a lokacin la'asar sai asuba suke sauka an gane ko su kuma waɗanda suka sauka a lokacin asuba su kuma sai lokacin la'asar suke sauka shine yace thumma ya'ruju ilayhi allazina kanu fikum waɗanda suke cikinku suke tare da ku mala'ikun sai su hauhawa zuwa ga Ubangijinsu, wanda wannan yana daga cikin dalilan da suke tabbatar da ɗaukakar Ubangiji su bahanahu wa ta'ala a kan al'arshinsa, sun ma ya aruju ilaihi, an gane ko ya aruju ilaihi sai su hauhawa zuwa ga Ubangiji. shi ne ya ce allazina kanu fikum waɗanda suka kasance a tare da ku kenan waɗanda suka wuni tare da ku ko waɗanda suka kwana tare da ku fa yas'aluhum ubangiji ta'ala sai ya tambaye su su waɗannan mala'iku wa huwa a'lam alhali ya fi su sanin abin da yake gudana game da bayinsa amma domin kafa hujja ne sai ya tambaye su fa yaqulu sai ya faɗa ya ce kaifa taraktum ibadi yaya kuka bar bayina faƙalu su mala'ikun sai su faɗa masa taraknahum yusallun mun bar su suna sallah wa atainahum yusallun kuma mun zo musu mun same su suna sallah wanda wannan yana nuna mana mahimmancin sallah ta jama'a musamman kuma waɗannan salloli guda biyu sallar asuba da sallar la'asar mun bar su suna sallah kuma mun je mun same su suna sallah haka za su faɗa ma ubangiji mai girma da ɗaukaka wannan yana nuna mana wani aiki daga cikin ayyukan mala'iku shine at-ta'aqub ma'ana yin baki baki a wajen ayyukan da ubangiji subhanahu wata'ala ya dora musu nan insha Allah ta'ala zamu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk